ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 24 ga watan rajab shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma yi daidai da biyar ga watan biyu shekara ta 2024 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba manta ba yan uwa wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen kabira ta 20 daidai kabir da ta yi bayani a game da ta'ammali da kayan maye a ta'ammali da caca afwan caca yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon alkabiratul hadiya wal ishirun kabira ta 21 wanda malam zai yi bayani ne akan qadful muhsanati qadful muhsanati jifan mata katangagu in aka ce alqadfu shine jifa amma ba jifa da dutse ko da wani abu da za a kwala wa mutum ya ji zafi ba abinda ake nufi da alƙazfu shine a jefa mutum da wata mummunar ɗabi'a kamar zina ko fasikanci ko luwaɗi ko abin da ya kama da haka alhali kuma mutum bai ji ba bai gani ba addinin musulunci na daga cikin manya-manyan al'amarin da ke ƙoƙarin tabbatarwa shine tabbatar da wasu abubuwa da malamai suke ce musu ad-daruriyatul khams ad-daruriyatul khams sune maqasidish shari'a gaba daya addinin musulunci ya zo ne don ya ba su kariya daga cikin su akwai kare mutunci lallai ne dole ne kowanne musulmi ya kare mutuncin musulmi dan uwansa daga cikin kare mutunci kuma kada ya jefe shi da zina sawa'un mace ce ko namiji to na daga cikin manya-manyan laifuffuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya irga mana akwai a jefin mace katangaggiya da zina malai ce ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم azabun azim Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai waɗanda suke jifan katangaggun mataye su ne almuhsanatu in aka ce da mace almuhsanatu ita ce wacce take katangaggiya kuma ya sannan kuma kamammiya sawa'un ta taɓa yin aure kuma ta taɓa yin aure ba saboda ƙa'ida a yaren alƙur'ani kalmar almuhsanatu tana zo da ma'anoni ne guda biyu ma'ana ta farko shine ma'anar da na faɗa ma'ana ta biyu kuma ita ce macen da take mai aure faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fa'iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab almuhsanati me take nufi a nan wajen su ne matan da suka yi aure kenan ina fata an fahimta saboda haka kalma a ma'ana ta biyu kuma shine abin da na tabbatar mana shine duk macen da take katangaggiya tsararriya ya kamammiya wannan sunanta al-muhsanatu saboda ka faɗin Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar da na karanta yanzu da ya ce innal ladhina yarmuna al-muhsanati lallai waɗanda suke jifan mataye katangaggu to ya shafi mai aure da mara aure ba mara aure ba mai aure kaɗai ake nufi ba hammacin ma da ba ta da aure matuƙar mutum zai jefe ta da zina to ita ma shi ma ya shiga cikin ƙarshen wannan ayar da za mu ji insha Allahu ta'ala alghafilati waɗanda kuma suke gafalallu ga barin zina alghaflu an ambace su da lafazin gafala ne saboda su kwata-kwata ma ba sa ɗarsa ma'anar zina ko su kawo ta kusa da su a ransu ba su ma san hanyar da za su je su zakewa zina ba sun gafala game da zina gaba ɗaya shine kamar yadda hindu matar abu sufyan allah ya kara musu yarda gaba daya take faɗa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yake mubaya'a da mataye ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an zuwa ƙarshe to duk lokacin da annabi ya faɗi wata kalma sai ta bashi amsa lokacin da annabi ya ce wala yaznina daga cikin abinda mata za su yi wa annabi alkawari shine ba za su yi zina ba sai hindi ta ce masa ya rasulallah a ta zinil hurra yanzu dama mace ya tana yin zina saboda su a yadda suke a wancan lokaci shine idan ka ga mace tana zina to galibi baiwa ce amma mace ya ba a santa da zina ba to shine take mamaki ya rasulallah a ta zinil hurra yanzu dama mace ya za ta je ta ba da kanta ta yi zina a ba ta wani abu tana gani abin mamaki to kaga wannan gafila ce game da zina bata ma san menene ita a matsayin ta na ya ta je ta bada kanta a zina da ita ba to irin su Allah madaukakin sarki yake bayani anan sannan almu'minati waɗanda kuma suke muminai duk wanda ya jefa ɗaya daga cikin macen da ta cika wannan siffofi da maka ambata da zina bata ji ba bata gani ba sai Allah maɗaukin sarki ce lu'inu fid duniya wal akhirati irin waɗannan masu jifan nasu Allah an ce su an tsine musu albarka a rayuwarsu ta duniya an kuma la'ance su an tsine musu albarka a rayuwarsu ta lahira duk gaba ɗaya kamar yadda muka sha bayani al'anu a larabci abin da ke nufi shine at-tardu wal ibadu an rahmatillah a kori mutum ai nesa da shi can can daga rahamar Allah sai a ce Allah an ce shi shi sa duk wanda kaji an ce Allah ya tsine masa albarka ma'ana Allah ya nesanta shi can daga rahamarsa ba shi ba rahamar Allah to duk wanda suke jifa katangangun mataye waɗannan irin su Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka fi duniya a rayuwarsa ta duniya ba su da albarka wal akhira a rayuwarsa ta lahira nan ma ba su da albarka sannan sai Allah ya ce walahum azabun azimun sannan kuma suna da azaba mai girma suna da katafariyar azaba da take mai girma Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ‘yan uwa wannan wannan aya da muka karanta asalinta sababin nuzul nata ta sauka ne akan uwar mumine da na'isha Allah ƙara mata yarda kun san abin da ya faru hadisatul ifk ita ce lokacin da aka yi wa na'isha ƙage aka jefe ta da wannan mummunan aikin da mace mai mutunci ma bai kamata a ce ta yi shi ba ballantana matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka samu wasu mutanen kawai suka jefe ta da wannan da wannan aiki wanda su abdullahi ibn ubay bin salul shugaban munafikai na duk duniya gaba daya eh wanda daga kansa an ƙara munafunci ba za a ƙara munafiki irinsa ba tunda shi manzon Allah ya wa munafunci sallallahu alaihi wasallam kaga ko yanzu ba manzon Allah saboda duk wanda zai yi munafinci abe kai manzon Allah ba to shi annabi ya munafinci shi sa ake ce masa ra'asul munafiqina eh shine kan duk wani munafiki shugaban gaba daya yawwa to shine ya fara zuwa ya yada maganar maganar ta yada a cikin garin Madina aka ta yadawa mazance yana ta yaduwa kamar wutar daji daga nan ta shiga nan daga nan ya shiga nan har zance je kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da ake faɗa nana isha duk lokacin duk bayanin da ake ta ita bata ma san an yi ba zancen ma da ake yi bata san an yi ba sai da wata rana suna tafiya da ita da wata mata mahaifiyar mista shi kuma mista din yana ɗaya daga cikin wanda suke yaɗa maganar ɗanta kenan ita ta san labarin ta san kuma ɗanta na ɗaya daga cikin wanda suke yaɗa magana suke broadcasting ɗin maganar take tafiya to suna tafiya za ta raka na na'isha bayan gari ta biya bukatarta kun san a wancan lokaci mata ba su da banɗaki ko mazan ma ba su da shi idan mutum zai biya banɗakin sai dai fita ina bayan gari eh shi sa ake cewa ai bayan gari zan yi bayan gari to suna cikin tafiya sai ta tuntube sai ta ce ta isa mista ka mista ya ya tabe mista ya lalace ɗanta ne sai na Aisha ta ce a'a me ke faruwa ke da danki kina ɗebe masa albarka irin wannan me ya faru sai ta ce baki ji abin da ya aikata ba ta ce me ya aikata ta ce ai yana ɗaya daga cikin wanda suke yaɗa zancen ki ta ce zance na kuma wanne bata ma san abin da ake ciki ba baiwar Allah bata ma sani ba to sai a lokacin ta bata labari ta ce a lokacin kawai sai ta ji biyan bukatan ma da take son ta je ta yi ta tafi sai ta ji wani zazzabi ya rufe sai ta dawo kawai sai ta fara rashin lafiya yan uwa irin wannan yana faruwa ko baya faruwa zance ne ake yin sa a kanka kai kanka baka san zancen ba sai lokacin da wani zo ya gaya maka baka san zancen ba kana zaman lafiyarka kana walwalarka kana harkokinka wani sai ɗauko wani zance da ake gaya ake faɗa a kanka mutane dai sun sani ana ta ma kallo da shi kai baka sani ba ana gaya masa da ka ji gumi ya fara karyo maka munafikai kenan e shi sa kuka ji ai wancan sati na ce Allah mana tsari da magulmata e matsala ne sosai da sosai sai a lokacin a lokacin yan uwana na Aisha sannan ta san abin da yake faruwa ta dawo gida ta rinka rashin lafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi kuma a lokacin yayi jinkiri bai so ka ba ballantana a sokan masa da gaskiyar abin ko rashin gaskiyarsa amma a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gaskata abin ba bai kuma karyata shi gaba ɗaya ba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dan yanke hulɗa kaɗan da na na'isha ta ba ta da lafiya ta ce ta san yadda annabi yake tarare ta yake ririta ta amma ba ta da lafiya sai dai annabi ya leƙo ya ce mai jikin da sauƙi to Allah ƙara sauƙi sai ya gaba ba zai ma shiga ya kai gaba na ɗan nata ba saboda zancen ya ɗan fara tasiri wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da wata rana na kai sai da ta kira na Aisha ta tafi gidansu ƴan uwa ta tafi daga gidan manzon Allah ba fa yaji ta ba amma neman izini ta annabi ya ce ta je ta tafi gida ta je ta zauna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya je gida wajen na na Aisha da mahaifinta da mahaifiyarta mahaifinta sayyidina Abubakar Siddiq Allah kara masa yarda mahaifiyarta ummu rumana Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda suna zaune ga annabi a gefe annabi ya kalli na Aisha yace ya Aisha ki ji tsoron Allah ki kalli girman Allah al'amarin nan idan ya faru ki gaya mu kun ga annabi ya dan samu shakka kenan tace idan na ce maka nayi Allah ya san ban yi ba gaskata ni zakai dan shine abin da ya faɗa rasuwa a ranka idan na ce maka ban yi ba Allah ya san ban yi ba ba za ka gaskata ni ba ta ce ni babu abin da zan ce sai abin da annabi yaqub ya faɗa lokacin da aka ce annabi suleiman ya bata a annabi yusuf alayhi salam ya bata fa sabarun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifuna ta ce shikenan abin da zan faɗa annabi take faɗa wannan sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi ba mu gushi a wajen ba ta ce sai na ga yanayin annabi ya fara canzawa irin yanayin da ke zuwa masa lokacin da za a masa hawaii sai na ga ya fara ɗaukarsa ta ce sai na tabbatar barranta ta daga Allah ya zo ce sai na ga annabi gumi ya fara karyo masa jikinsa ya fara nauyi da ya shiga cikin yanayin da ya shiga abin ya kwaranye masa ya yayi kawai sai maga annabi ya fara murmushi ya ce ki yi bishara yake aisha Allah ya saukar da barrantarki shine sai karanto mata innal ladina ja'u bil ibki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithmi wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأر حكا Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyi kusan goma sha biyar ko abin da ya kama da haka duk akan barrantarta ta ce to alhamdulillahi na gode wa Allah ba kai na gode wa ba ta gawa annaba haka sai ta gode wa Allah tunda shi ne baran ta daɗe ba annabi ta gode ba annabi ya murmushi to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi da gargaza game da duk munafukan da suka shiga cikin wannan lamari na yaɓawa matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bakin fenti Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu albarka duk wanda suka shiga ciki ma Allah madaukakin sarki akwai muminai wanda ba munafikai bane su ma sun dan taka rawa a ciki su ma Allah madaukakin sarki sai da ya ja musu kunni a ciki to shine Allah subhanahu wataala yace innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lalle wanda suke jifan mataye katangagu gafalallu ba su ma san me zanan mabare su je su aikata sannan muminai irin na na'isha lu'inu Allah an ce su an tsine musu fi duniya a duniya wal akhira da lahira duka sannan walahum azabun azimun azaba mai girma ta tabbata a kansu ta tabbata a kansu wannan ayar kamar yadda na faɗa ta sauka akan na na'isha amma abdurrahman ibn zaid ibn aslam ɗaya daga cikin malaman tabi'ai masana tafsirin alqur'ani yake cewa haza fi aishata ومن صنع مثل هذا أيضا في المسلمات في المسلمات مثل ما قال الله yace wannan ayat ta sauka a kan nana isha ne Allah ƙara mata yarda amma duk wanda ya aikata makamancin abin da ya aikata wa nana aka aikata wa nana isha daga cikin musulmi to shi ma wannan ayat ta shafe shi wannan shine tafsirin da ibn jarir tabari da sauran malami suka tafi a kansa cewa ayar ta sauka akan nana aisha amma duk wani musulmi ko musulma da wani ya masa kage wannan ayar ta shafe shi Allah subhanahu wataala ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harasan su za su yi shaida a kansu harshen mutum zai bada mummunar shaida a kansa wa aidihim da hannunsa wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya'maluna game da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya ranar da baki ba zai magana ba menene zai magana kafafuwa da hannu da kuma sauran sassan jiki Allah subhanahu wata'ala ce mata shadu alaihim alsinatum ranar da harshen su zasu shaida a kansu hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik wanda Imam Muslim ya fitar da shi wata rana annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ana zaune a majalisa tasa da yake ba wa sahabbansa darasi da karatu sai a ga yayi dariya har sai da haƙurinsa ya bayyana sallallahu alaihi wasallam kafin sahabbai su tambaya sai annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya ce kun yi mamaki dan me nake dariya ko suka ce ƙwarar ya rasu sai annabi ce ina dariya ne min mujadalatil abdi li rabbihi saboda jayayya da mutum zai yi da ubangiji sanar tashin alkiyama ya abin zai faru idan Allah maɗaukakin sarki ta sha alkiyama sa mutum ya kalli yanayin rayuwarsa ya tabbatar ya sha tafi ƙarfin cikinsa sai ce da ubangiji ya rab wannan rana ce da kai alkawarin babu zalunci a cikinta la zulmal yau ba ita ba ce ita ce Allah maɗaukakin sarki ce haka ne sai ce to ya ubangiji yau ban gidda kowa ya mun shaida ba sai ni da kaina zan wa kaina da kaina shaida sai Allah madaukakin sarki ce masa to walaka zalika kafa bi nafsika yawma alayka shahida kai da kanka zaka ishi kanka da kanka shaida kun ga lokacin da bakin sa yake magana ko sai Allah madaukakin sarki ya ce to bakin sa ya shiru sauran gaban su ba da shaida shikenan sai a toshe bakin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to sai a dotse bakin sai kai baki dama shi ya saba ƙarya da faɗin da faɗin rashin gaskiya ko to sai a hana shi magana saboda ka sai hannun sai ba da shaida a kansa hannunsa duk abin da ya da hannunsa zai ba da shaida duk abin da kafarsa ta yi ta taka ta je da ita akai wallahi sai ta ba da shaida ranar tashin alkiyama hatta fatar jikin mutum za ta ba da shaida a kansa to sai an gama ba da shaida a kansa gaba ɗaya ba ya ce jikin sai sai ba ya masa shaida ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sai a dawo masa da magana ta sai a ce to yaya sai ce tar da ku amma duk da ku muke waɗannan abubuwa ku je ku ba da shaida a kaina wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'una mutum sai ya ce da sassan jikinsa lima shahidtum alai dan me kuke ba da shaida a kaina ba da ku muke abubuwan nan ba ku ba nawa bane amma ku ba da shaida a kaina kalu sai su ce an tsakana Allahu allazi an tsaka kulle shai ubangijin da ya ba kowa da komai ikon furci mu ma yanzu shi ya ba mu wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'una to abin da zai faru kenan shine Allah madaukakin sarki ce ranar da harasan su za su yi shaida to amma sai harshe makarici ne zai yi ƙarya ne sai a dode shi sai a ce ya shiru sauran gaba su ba da ne su ba da shaida to gabbai kuma za su ba mutum shaida ta gaskiya shi sa wallahi dan adam bai isa ya tsare wa Allah madaukakin sarki ba ta ko ina duk wani abin da ka sani wakilin Allah madaukakin sarki ne yanzu akwai saban da mutum ya isa yi shi ba a doron ƙasa ba babu ko to ƙasa ma za ta bada labari yau mai irin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha ƙasar da mutum ya saba wa Allah akanta Allah ya ce ita ma tashin alƙiyama za a ta yi magana ƙasa wallahi yadda kake magana haka ƙasa ta buɗe baki ta bada bayani akan ka ba dai kana gani ka ɓuya ba daga kai sai kai to akan me kake wannan kake wannan saban akwai ƙasa to za ta bada bayani akan ka shi sa duk wani abin da mutum zai yi ya sani akwai wakilan Allah madaukakin sarki a tattare da shi sai an je ranar tonan asiri sannan mutum zai gane cewa ba shi da wayo Allah madaukakin sarki ya sitirce mu da sitirtarsa Allah madaukakin sarki ya ce lallai waɗannan gabbai za su ba da labari game da abin da suka kasance suna aikatawa wa Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wata ayar dai ita ma dai ta cikin suratul nur wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ula'ika humul fasiquna Allah ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim wannan ita ce aya ta biyu a cikin suratul nur Allah madaukakin sarki ce wallazina yarmuna almuhsanati waɗanda suke jifan mataye katangagu su jefe su da zina su jefe su da fasikanci dukkan malamai sun haɗa akan cewa ayar ba ta keɓance iya mata kaɗai ba a'a ta shafa har namiji ya jefi namiji ko mace ta jefi namiji duk ya shafi ci wata mace ta kalli namiji ta ce wa na mazinaci ne ta yi mai kenan ta jefe shi wannan ayar ta shafe ta wata mace ko kuma wani namiji ya kalli dan uwansa namiji ya ce wa ne mazinaci ne ko dan neman maza ne yayi mai kenan ya jefe shi ko to shi ma wannan ayar ta hau kansa yayi masa kazafi saboda haka duk hukuncin da zamu kawo a gaba ya shafe shi amma me yasa aka rinja da bangaren mata abu na farko saboda suratul nur kada kuma ta wannan farko farkon ayoyin sun sauka ne sun barranta da nana Aisha nana Aisha kuma mace ce ko to shi sa ake bayani akan ta shi sa malamai suka ce karan farko wanda yake fara shiga nana Aisha da sauran matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya jefe su da wani abu ya sani jifansa da wani abu kaman jifan sauran gama garin mutane ba ne shi sa malamai suka ce ayon ai guda biyu ne na farko suna bayani akan matan annabi duk wanda ya ji matan annabi babu tuba ba tuba sai Allah ya kama shi sai Allah ya damke shi ina fata an fahimta malamai suka ce idan da mutum zai zo yanzu ya dawo ya ce matar manzon Allah na Aisha Allah ya kara mata yadda sallallahu alaihi wasallam mazinaciya ce suka ce to da kai tsaye babu wani kwana-kwana ya zama kafiri ba wata kwana-kwana mai dalili saboda ya karyata alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya wanke ta ya barrantar da ita shi kuma ya zo ya ƙara tabbatar da wannan abin kai tsaye ya kafarta shi sa duk wanda zai jefi nana isha da zina a wannan karan kada ka kare masa kallo a matsayin musulmi wallahi saboda har yanzu akwai zindikan da suke kallon nana isha da wancan laifin da aka jingina mata har yanzu suna faɗa suna tsine mata albarka kuma suna faɗa sosai akwai wanda suke cewa a cikinsu ma na na aisha duk lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi ma'amala irin ta aure da ita wai canza masa ita ake sai a ɗauke ta duk waɗannan abubuwan da ake faɗa uwa wallahi ba ƙazafi ake musu ba akwai su a dawwani a littattafansu suna nan a rubuce to shi sa duk mutumin da zai kafarta maka sayyidina abubakar siddiq ya kafarta maka sayyidina umar ya kafarta maka na aisha da na hafsa wannan shi kuma kalle shi a matsayin musulmi shi sa akwai wajen kai ka ce wai akwai wani haɗin kai tsakanin musulmi da 'yan shi'a wallahi ƙarya ne babu haɗin kai tsakanin musulmi da ɗan shi'a ba matsala ce ta siyasa ba tsakanin musulmi da 'yan shi'a matsala ce ta aƙida matsala ce ta aƙida ban ki ban haɗin kai ne irin na unguwa a ce za a gyara unguwa ko za a gyaran gari wannan ko da kafiri za a yi ko ba za a yi ba amma haɗin kai wai a musulunci ka ce wai ka zo ka haɗa kai da ɗan shi'a wallahi ba zai taɓa haɗuwa ba har abada haɗin ba zai yi ba shi ya sani kuma wanda yake mai ilimi a cikin ahlus sunna shi ma ya sani shi ma ya sani saboda addinin ka daban komai naka daban da irin nasa a duniyance zaka ga duniya yanzu yadda take kallon musulmi kala biyu ne akwai sunni akwai shi'i ba haka bane in aka ce sunni ya shafa kai da kake dabbaka tafiyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan fahimtar magabata na gari ya shafi hatta masu ɗariƙun sufaye su ma duk sunni ne a wajensu ba haka bane da yan ɗariƙar ƙadiriya yan ɗariƙar tijjaniya lakashabandiya rufa'iya wane ne dukkanin su menene sunni ake kiransu ɗaya ɓangaren kuma sai a ce shi'i kaga ashe daban-daban so haka akwai bambanci tsakani sosai da sosai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace so haka duk wanda zai kafata maka da na isha wannan ba musulmi bane malamai suka ce ba ma na Aisha ba duk matan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda zai jefa ɗaya daga cikin su da zina suka ce wannan ba musulmi bane shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa wanda ya zagi nana Aisha ya ya jefe ta da zina shi wannan sai a kama shi a masa haddi a kashe shi a kashe shi amma wanda zai zagi wani sahabi haka kawai sai shi wani sai a kama shi a masa ta'aziri a masa bulala so ita da Aisha barranta ta sauka daga saman bakwai ina fata an fahimta Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle waɗanda suke jifan mataye katangagu sun malam ya atu bi arba'ati shuhada sannan kuma mutum bai zo su ɗin ba su zo da shaidu guda hudu ba na shaida sun gan shi ko sun ganta tana zina sai Allah ya ce to ga wasu hukunce hukunce guda uku da za a yi wa mutum na farko fajiri duhu musamani da jiljatan a yi masa bulala tamanin bulala tamanin idan an masa bulalan an tashi masa bulalan nan fa uwa ba fa wani ɗaki za a shiga a kulle ba fa tara mutane za a yi kuwa a gidan rediyo haka ake yin haddi yan uwa ba a ɓoye haddi wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin ba a ɓoye haddi in dai haddi ne na shari'a na zina ko na kisan kai ko na ƙazafi tara mutane ake yi a zo a samu fili kowa ya zo ya kallo ai so ake a ɗauki izina a ɗauki ibra ba haka ba ne shi wanda yake niyyar yi wa wani ya gane abin da aka wancan ya fasa so da sai a yi kuwa kowa ya zo idan aka zo sai a fito da shi a ga mutane sai a ce to wannan abin da ya yi ya yi wa wani ƙazafi ya ce mazinaci ne ko ya yi wa wata ƙazafi ya ce mazinaci ya ce an nemi ya kawo shaidu guda hudu da suka gani tare da shi bai iya kawowa ba saboda haka yanzu a yi masa hukuncin da ya dace da shi karkashin faɗin Allah maɗaukakin sarki sai a ja aya sannan sai a kwantar da shi a kawo madoki da ke shi bulala tamanin ko zai mutu sai an karasa warai da gaske ko zai mutu sai an karasa haka za a yi masa bulala tamanin wai bahaushe ya ce ganin menene gani gawa ne to kaga duk wanda yake da burin yin irin wannan mai sakin baki akan mutane yawwa kun san akwai mutane kawai da haka kawai mutum sai gana ta bayani eh wani wallahi kuwa wani kaza ne wanta kaza ne haka kawai haka ba a tambaye shi ba in yi zauna kawai sai yanke yanke mutane hukunci da ya ga wani ya bulo tutallin mu sai ce wani ma kaza ne ai waccan yarinya ma aje na kaza kaya ban yadda da ita ba ai tana kaza ta haka kawai sai ya ce bai yarda da ita ba to kai ba mutane ne ba su yarda da kai ba lokacin da kake cewa baka yarda da wani ba da wanci kai ma nawa ne ba su yarda da kai ba waye sa kai wani hukunci waye sa ka annabi matsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya ce hisabin mutane ba a hannunsa yake ba an ce isar kawai amma mutanen ba su zauna a ita mutane hisabi to sai za da farko ke da za a masa bulala 80 na biyu wala taqabalu lahu shahadatan abadan ba za a ƙara karɓar shaidar Allah cewa ya abadan har abada ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba ba za a ƙara ko shaidar ɗaurin aure ko shaidar ganin wata duk ba za a karɓa ba ko cewa ya ga wata za a ce kai fasiki ne ba za a karɓi shaidar ka wadai da gaske idan za idan ana buƙatar shaida a kotu wajen alƙali ana buƙatar shaidu guda biyu aka ce to ina shaidu inda shi alƙali zai ce an taɓa kama shi a kaza an kama shi to ba za a karɓi shaidar sa hukunci na uku shine wa ulaika humul fasiqun sannan kuma ya zama fasiki daga lokacin haka sai ya zama fasiki shi ma fa wani hukunci ne mai zaman kansa wani hukunci ne mai zaman kansa daga lokacin ya fita daga cikin adalai alfisku biddul adal kishi adalci kenan ya fita daga cikin adalai a lokacin shi kansa bai halatta ya aurar da yasa da kansa sai dai wakilci fasiki ne to ba za a bashi ya aurar da yasa ba wasu malama suka ce ko limanci ba zai wa mutane ba ba za a bi shi limanci ba tunda fasiki ne me dalili saboda yin kazafi sai Allah madaukakin sarki ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min ba'adi zalika bayan haka wa aslahu sannan suka gyaru suka zama nagartattu bayan sun tuban Allah madaukakin sarki ce me illal ladina tabu min ba'adi zalika wa aslahu fa inna Allah min gafur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai to sai malamai suka yi sabani suka ce wannan istisna'id da yazo cewa illal ladina tabu shin yana komawa kalma ta farko ne ko ta biyu mai ce kalma ta farko bayansa shine fasikanci dauke masa fasikanci fa ulaika humul fasiquna illal ladina tabu su waɗannan fasikai ne sai wanda suka tuba idan suka tuba to su ba fasikai bane amma bulala za a yi masa kuma sannan daina karɓar shaida ita ma tana nan an gane wasu ko malaman suka ce a'a ai abubuwa guda biyu ake ɗauke masa da daina karɓar shaida da fasikanci idan ya tuba aka tabbatar da tuba ita da bulala sai an masa ana ba ta an fahimta duk tubansa sai an masa bulala tunda haƙƙin wani ne ba haka bane haƙƙin wani ne tunda ya ci haƙƙin wani to sai an fitar masa amma daina karɓar shaida da fasikanci malamai suka ce wannan zai ɗauke masa Imam Malik da Imam Ahmad da Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai suka ce guda biyun ake ɗaukewa da fasikanci da daina karɓar shaida duk waɗannan sai a ɗauke masa amma imam abu hanifa da sa'id ibn jubair da imam makhul daga cikin malaman tabi'ai da wasu daga cikin malaman tabi'ai da dama su kuma suka ce na farkon kawai ake ɗaukewa iya fasikancin ake ɗaukewa ma'ana daga lokacin sai a ɗauke masa sunan fasikanci amma shaida fa ba za a karɓa ba kuma abadan haka suka ce kaga mai zafi haka mai zafi haka shi sa duk lokacin da mutum zai buɗe baki ya magana irin wannan to lallai ya san cewa akwai hukuncin shari'a a kansa ko da ba a yi maka hukunci a nan ba wallahi dan uwa idan ka ji lahira sai Allah ya maka idan yanzu misali ka ce da wani fasiki ko ka ce da wancan fasika nan ka sha saboda ba a kama ka an kai ka kota alƙali yanke maka hukunci ba idan ka ji gaban Allah wallahi sai an maka wannan hukuncin babu abin da zai hana Allah madaukakin sarki maka wannan hukuncin a nan da bulala za a maka a can fa da me za a maka kai ka sani yayi eh ba daɗi kwata kwata ba daɗi saboda mutuncin mutum dan uwana da kina da martaba shari'a ta kai ta kawo matuƙa wajen ta kare mutuncin musulmi kada ka sake ka zaka ga duk inda mutuncin musulmi yake shari'a hanawa take a ci shi duk inda mutuncin musulmi yake hudubar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bakan damiya da ya lokacin da ya hajjin bankwana daga cikin abin da ya faɗa ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum ya ce hakika jinan nakinku da dukiyoyinku da mutuncinku ya ce haramun ne akan ku wani ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiya wani ko ya zubar da jinin wani annabi ya haramta ya ce kamar yadda ka san haramcin wannan watan da muke ciki wannan wata ne a lokacin watan zulhijja kamar yadda ka san haramcin wannan garin da muke ciki wannan gari ne garin makka mai alfarma kamar yadda ka san haramcin wannan ranar da muke ciki ita ce ranar arfa annabi ya haramta lokacin sayyidina umar an samu qadiyya irin wannan wasu mutum hudu suka ce sun ga wani yana zina da wata sai dan umar kusan babu wasa ya ce ba matsala shikenan ku zo ya kira wasu ɗaya bayan ɗaya ya ce kai ka ganta ka gan shi da ita kamar mashi cikin kwalli yana saduwa da ita na farko ya ce kwarai da gaske ya gani sai je ka na biyu ya zo shi ma aka tambaye shi ya ce ya gani na uku ma haka na hudu sai ya ce kai wallahi shi dai ya gan su a wani yanayi mara kyau ya ga kamar namijin a saman mutum amma shi gaskiya bai ga abin da suke ba ya ce to kai an sallame ka je ka sai da umar ya ce waɗannan mutum ukun dukkanin sai a musu bulala tamanin tamanin kuma wallahi sai da aka yi musu bulala tamanin tamanin addini ai ba wasa bane shi sa kai tun da kake ka taɓa ji an ce an kama wani mazinaci da shaida mutum hudu ka taɓa ji da wahala da wahala wannan shi zai nuna maka addinin musulunci ba fa so yake a tona mutane asiri ba an gane ba fa so ake a tona mutane asiri ba so ake mutum ya tuba so ake mutum ya tuba idan kai abin da ba daidai ba wani ya ganka to kai wanda ka ganshi din kakka je kan ya hadawa kai wani haka yake dama ashe mutumin banza ne galibi malamai suka ce duk mutumin da burinsa tona mutane asiri wallahi kam ya mutu sai Allah ya jarrabe shi da tonan asiri wanda ba zai iya dauka ba kuma ka duba haka duk mutumin da al'adarsa ce ya tona wancan asiri kafar ya koma ga Allah sai ya haɗu da tonan sililin da ba zai iya ɗauka ba in bai wasa ba shine ajalinsa addinin musulunci ba abin da yake bukata ba kenan in kaga dan uwanka yana abin da ba daidai ba ka yi masa nasiha ka rafa masa asiri na sha ba ku na, na taba ba ku isa anan wajen mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare sahabi ne Allah ya kara masa yarda yace ya rasulullah mace ce na ganta na yi mata kaza ne mata kaza ne mata kaza duk ya faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kau da kai ya ƙara faɗa annabi ya ƙara kau da kai har sai da kuma gefe ya ji rashin daɗi saboda annabi ya mayar da shi sai aya ta sauko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce ina mai tambayin na da zai ce gani annabi ya ce to Allah ya saukar da aya a kanka وأقم الصلاة طرفين طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات النبي تما سجكي أيكن كريكي الله زي في مكة to saboda Allah ‘yan uwa idan da a ce annabi so yake kama shi wannan bai kake tsammani mace ce ba matarsa bai ce ta zo wucewa irin a cikin duwa haka ya rungume ta ya mata kaza ya mata kaza ya ce duk abin da namiji yake da mace sai mace sai da bai sadar da ita ba ya ta taba jikinta kun san shaɗan babu inda baya zamar da mutum ba kakka ga wai kai ustazi ne wannan ba sabon manzon Allah bane wannan ba sabon manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam yawa kawai ka kauce kawai malam kawai ka kauce malam kai nesa nesa nesa nesa kawai shine amma komai zai iya faruwa annabi tsira da aminci tsara sabbata a garshe sai je istighfari shikenan yanzu kake tsammani idan mu ne yanzu mutum ya zo masa wannan ai wani sai dai busa lasibi a ce to an samu wani gagarumin fasiki yayi kaza yayi kaza wallahi babu uzuri ba ma wa juna uzuri kwata kwata kuma annabi ya bashi mafita dan ya samu ya tsira Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce bayyana Allah ta'ala fil ayati anna man qadhafa mar'atan muhsinatan hurratan afifatan 'ani zina wal fahishati Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin wannan ayar cewa dukkanin wanda ya jefi wata mace muhsinatan kamammiya katangaggiya hurratan kuma ya ba baiwa ba afifatan wacce take kamammiya ani zina ya jefe ta da zina wal fahisha ya jefe ta da ta alfasha annahu mal'unun fid dunya wal akhirah Allah ya ba mu labari cewa shi wannan mai jifan la'ananne ne a duniya da lahira وله عذاب عظيم كما ينادى عذابا مي جرما وعليه في الدنيا الحد 80 جلدة سنة الدنيا زائي مسا حدي نبولالا 80 وتسقط شهادته sannan shaidarsa ta saraya an daina karɓar shaidarsa wa in kana adalin ko da ya kasance da adali ne duk mutuncinsa in dai wannan daga lokacin ya zama fasiki ba daga lokacin ya zama fasiki wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakawa masu halakarwa fa zakara minha qaful muhsanatil ghafilatil mu'minat a ciki sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ammaci jifan mace katangaggiya kuma gafila mumina kamar yadda yake a cikin hadisin wal qazfu mala yace abinda ake nufi da jifa أن يقول لامرأة لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة يفدا وتمة دتكي أجنبية وتتكي با با محرمة سبا أجنبية سا بيسنت بباشد علاقة إتا sannan kuma ya ce kuma kamammiya musulma ya ce da ita ya zaniyatun ya ke mazinaciya au ya baghiyatun ko baghiyatun ya ke karuwa don duk mutum da ake ce aka ce mata karuwa mai ake nufi ba mazinaciya ba mazinaciya ke saboda ka wallahi babbar kalma ce inda a ce ana zartar da hukunci Allah da mutane sai sun kiyaye bakin su kawai in ana faɗa tsakanin wance da wance kawai sai ta ce mata karuwa kawai sai ta zage ta inda za a kama ta aje a mata bulala ba za ta ƙara ba auya qahbatun ko kuma yake yar tasha in aka ce da da mace qahbatun mummunar kalma ce kama a ce imra'atun fajiratun fasidatun tumarisul baga macen da take fajira fasika wacce take kokarin aiwatar da zina ita ce suke ce mata qahbatun to kawai mutum ya gaya mace irin wannan kalmomin marasa kyau aw ya kula li zawjiha ko ya ce da mijinta ya zaujal qahbati ya kai mijin tasha aw ya kula li waladiha ko ya ce da ɗanta ya walada zaniya ya kai ɗan mazinaciya kaga duk kalmomi ne marasa kyau aw yabnal qahbati ko kuma ya kai ɗan ƴar tasha mara kirki aw ya kula li bintiha ko ya ce da ƴarta mace ya binta zaniya ya ke ƴar mazinaciya أو يا بنت القحبة ياكي إر التشا فإن القحبة ما التي سبب إتا كلمة قحبة أبن تكي نفي عبارة عن الزانية تنا نفهم متمزناتيا متمرة متنتي فإذا قال ذلك أحد من آآ آآ من رجل أو أو امرأة لرجل أو لامرأة saboda haka duk wanda ya faɗi irin wannan kalmar namiji ya faɗa ga wani namiji ɗan uwansa ko ga mace ko mace ta faɗa ga wani namiji ko ga wata mace kaman qala li rajulin ya zani kamar yadda kamar wani ya ce da namiji ya kai mazinaci shine abin da na mana bayani ya shafi namiji da mace gaba ɗaya wani ya kalli wani namiji kawai ce wani mazinaci ne aw qala li sabiyin hurrin ko ya ce da wani sabiyin matashi yaro horin da yake ɗa ya ce ya alaƙun ya mai bin mata au ya mankofin ko ya wanda ake zu masa wanda ake saduwa da shi ya jefe shi da me da neman maza shi ne mankof wanda ake wanda ake aurensa wanda ake zakke masa da an nikahu a larabci yana zuwa da ma'anar me alwata'u da ma'anar saduwa Allah madaukakin sarki ce fa in tallaqa fala tahillu lahu من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح أنا بمعنى الوطأ معنى السدوة وجب عليه الحد ثمانون جلدة تو حدي يا وجب أجريشي حرب لا لا تمانن إلا أن يقيم البينة بذلك sai dai idan ya tsaye da hujja akan abin da ya faɗa abin da ya faɗa ɗin za a ce masa to kaje ka kawo shaida kaje ka kawo shaida yan uwa wato ko fa namiji ne ko mutum ne fa yace da matarsa mazinaciya matarsa kaga dai karshe kenan ko yace mata mazinaciya to shari'a ba ta kyale shi haka ba shi ba za a ce masa dole sai ya je ya kawo shaida hudu ba amma sai sun yi la'ani an gane sai ya tabbatar da abin da ya faɗa ya ce yana zargin matarsa ko kawai ya ci da matarsa wannan cikin da yake cikin ta wallahi ba nashi bane me yake zargin ta da shi kenan zina ko a faɗa ya ce wallahi wannan dan ba nasa bane ya zarge ta dole ne sai ya sai ya tabbatar wa da alkali cewa dan nan ba nasa bane ta hanyar tsinewa kansa eh sai ya rantsuwa sau nawa sau biyar ko والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين إن كان من الكاذبين rantsuwa hudu ta biyar din sai ce in ƙarya yake yi Allah ya tsine masa albarka haka zai faɗa sai ya tabbatar saboda lokacin da namiji ya ce da matarsa mazinaciya ya gama da ita ya yi condemning ɗinta shi ne mutum mafi kusanci da ita to dole sai ya tabbatar da wannan abin da ya faɗa ita ma sai ta rantsuwa biyar kuma ta kore wannan zargin da ya mata shi kenan ta tsira ita kuma daga lokacin babu wanda ya sai ƙara ce mata mazinaciya tare da cewa dai idan an haifi ɗa ɗan ba nasa bane ɗan nata ne to amma wannan ɗan a shari'a duk wanda ya kalle shi ya ce masa ɗan zina shi ma sai an masa bulala ba ɗan zina bane dan ai mahaifiyarsa ta yi ta yi rantsuwa ta yi me ta kore masa zina ko to sai dai shi mahaifin tun da ya yi rantsuwa ya kore shi daga kansa to babu shi ba shi ba ɗansa ba ne ba shi ba shi sannan wannan auren an raba shi kenan har abada ba za a taɓa komai ba ko daga shi sai ita a duniya za su yi aure su koma ba wannan auren ba ma saki ake ba alfasuku ake lalata shi ake kawai daga lokacin da namiji da mace suka yi suka yi li'ani to wannan auren ya rabu kenan har abada an lalata auren ba shi ba ita Allah ya kiyaye mala yace wal bayyinatu kama qala kama qala Allah ta'ala zai kawo shaidu ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa arba'u shuhada shaudi guda hudu yashhaduna ala sidiqihi wanda kowanne zai shaida akan gaskiyar abin da ya faɗa fi ma qazafa cikin abin da ya jefi bihi tilkal mar'a wannan macen da shi au zakar rajul ko kuma wannan namijin da ya jefa da shi fa illam yuqimul bayyinata idan bai iya tsaye da shaidu guda hudun nan ba julida za a yi masa bulala idza talabathu bidhalika allati qadhafaha idan wacce ya jefa din ta nemi haƙƙinta a wajen alƙali idan bata nemi haƙƙinta a wajen alƙali ba to shi da Allah sai ya je lahira kenan ko amma in ta kai ƙara sai a masa me sai a masa bulala a au idza talabahu bidhalika alladhi qadafahu ko kuma shi namijin da ya jefa din ya nemi a bi masa haƙin sa wajen alƙali to nan ma sai a masa bulala wa kadhalika idza qadafa mamlukahu aw jariyatahu hakanan idan mutum ya jefi bawansa ko ya jefa baiwarsa ba ma wai ɗa ba bawan mutum da ya siya da kuɗi a kasuwa ko baiwarsa ba ta yi zina ba bai yi zina ba sai mai gidansa ko mai gidanta sai jefe ta da zina shi ma wannan zamu ji hukuncinsa insha Allah ta'ala mala yace bi zalika allati qadhafaha bi an qala limamluki kamar yace da bawansa ya zani ya kai mazinaci auli jariyati ko ya faɗa ga baiwarsa mace ce ya zaniya ya ke mazinaciya au ya bagiya ko ya ke karuwa au ya ƙahbatun ya ke mutuniyar kawai ‘yar tasha malice lima sabata fi sahihaini an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi ma sai ya kawo shaida amma haka ba Allah maɗaukakin sarki zai sa a yi masa haddi ranar tashin alkiyama ko da da yake a nan shi bawan ba zai iya kai ƙara ubangidansa ba amma idan allah maɗaukakin sarki tashi alkiyamarsa za a kama shi a kwantar da shi mala'iku su masa bulala ƙwarai da gaske za a yi masa haddi za ku ji fi sahihaini hadisin bukhari da muslim an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala annabi yace man ƙazafa mamlukahu bizina wanda ya jefi bawansa da zina uqima alaihi alhad yawmal qiyamati illa ay yakuna kama qala annabi ce za a tsaye masa da haddi ranar tashin alkiyama sai dai idan ya kasance al'amarin kamar yadda ya faɗa ne bawan nasa mazinacin ne ko baiwar tasa mazinaciyar ne ya kama ta ko ya ganta to shi kenan in ya faɗa babu laifi amma saboda kawai baya son sa ko baya son ta ko ta yi masa laifi ya jefe ta da jira yanzu tun da shi ya mallake ta babu wanda ya kama shi sai zai masa haddi a duniya amma a lahira fa annabi ce za a masa haddi sai an tsaye masa da haddi hadisin bukhari da muslim wa kafirun min juhali waqi'una fi hadha al-kalam al-fahish alladhi alaihim al-uqubatu fi dunya wal akhirah mala yace kaga da yawa daga cikin wanda basu sani ba jahilai suna afkawa su shiga cikin irin wannan zattuntukan na alfasha na jifan mutane da ƙazafi da jingina musu abin da ba su ji ba ba su gani ba mala yace allazi alaihim alqubata allazi alaihim alqubatu akwai uquba akan su fi duniya a duniya wal akhirah da lahira ولهذا لما ثبت في صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال shi sa ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innar rajula lallai haƙiƙa mutum la ya takallama bil kalima yakan yi zance da wata kalma ko da wani zance ma ya tabayyanu fiha irin zancen da bai ɗauke shi a matsayin komai ba bai ba shi wata kulawa ba gani yake kawai hira ake ana tattaunawa ana raha kawai sai ya faɗi maganar ya wuce ya mamanta ya faɗa irin zancen da fiha ya zullu biha finnari abada ma bainal mashriq wal maghribi zancen da zai jawo masa shiga wutar jahannama yayi ƙasa yayi nisan da tsakaninsa da saman wutar kamar nisan mahudar rana da mafaɗar rana ne wannan abin da ke faruwa kenan yan uwa da yawa magana wallahi baka san kayi ta ba amma idan idan ka ji irin bala'in da za ta zama maka za ka yi mamaki wannan bakin wannan harshen lalle ne mai iya shi mu san yadda za mu sarrafa shi mu daina sakin sa kawai magana mu ta zama dole ba a daina yin ta magana in ba dole ba ce ka bar ta kawai na sha maimaita mana idan har magana za ta zamto za ta zamto azurfa ce to shiru kuma menene lu'ulu'u ne shi shiru kuma lu'ulu'u ne Allah shi sa da wahala kaga mutumin da yake da yawan shiru ana yawan kama shi da abin da ya shafi zance da wadai da gaske da wahala in ka ji an titsiye mutum fuskarsa ta yi wuri wuri idan sai to galibi mai surutu ne a surutun sai ya ja faɗi wani abu sai gaji an zo a rutsa shi na cewa to ai dai tsautsayi ne da Allah ya haƙuri yanzu da mutum ya yi abu sai sai tsautsayi ne ya tsautsayi ana mai sharri da yawa sosai Allah maɗaukan sarki ya samu dace 'yan uwa ana kuma za mu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai sai mu ɗora a kan hadisin ma'azu ɗan jabal abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله